ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة رمضان وتنتر أجير وتنم مسلم هجرا من زعل الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a wajen karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka muna cikin suratu fusilat sura ta 41 mai ayoyi 54 karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan ayata 33 ko a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta talatin da hudu faɗin Allah ta'ala wala tastawil hasanatu wala sayya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
Allah ta'ala ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyaukyawa ba ta daidaituwa da mummuna idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe da wacce take mahi kyau fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ga wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya ka annahu waliyun kai ka ce masoyi ne hamimun makusanci wa ma yulqaha ba kowa ake ba ita ba illal ladhina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa ma yulqaha ba kowa ake ba ita ba illa zu hazzun azim sai ma abucin rabo mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tastawil hasanatu wala sayya kyaukyawa da mummuna ba su daidaituwa ba su zama ɗaya Imam al-Qurtubi Allah yi mai rahama yace ana nihin wala tastawi kalimatu tauhid wala shirk kalmar tauhidi ba ta daidaituwa da shirka kenan alhasanatu ita ce kalmar tauhidi yasa ibnu abbas yace alhasanatu ana ita ce la ilaha illallah as-sayyi'a kuma ita ce shirka wasu malamai suka ce alhasanatu anan shine da'a duk wani aiki na da'a as-sayyi'atu kuma shine sabon Allah wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wasu malamai sun fassara alhassanatu a nan da cewa yahuwa ita ce alhassanatu asayi'a ita kuma suka ce shine wato neman sai ka bi haƙƙinka kenan neman ka bi haƙƙinka ba ya daidaituwa da yahuwa kenan yahuwa yahi saboda duk mutumin da yayyahi akan abin da aka yi mashi to ladar yahewa a wajen Allah ta ladar ya nemi bibiyar haƙƙin shi saboda haka wala tastawil hasanatu wala sayya wannan ta haɗe dukkanin wata kyaukyawa da dukkanin wata mummuna kenan ɗabi'a kyaukyawa ba ta zama ɗai da ɗabi'a mummuna shi yasa wato a gaba sai Allah ya ce ka ɗora tunkuɗe mummuna da wacce take mahi kyau to anan da Allah ta'ala ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a wannan ita ce lamun wadda malamai suke ce ma lamun za'ida kenan ƙari ce ana ƙara ta don ƙara ƙarfafa zance asali wala tastawil hasanatu wasayyi'an kenan kamar faɗin Allah ta'ala qala ma mana aka idh ra'aytahum qala ma mana aka idh ra'aytahum ألا تتبعني أفعصيت أمري ana Allah ta'ala ya ce ƙala annabi Musa ya ce maɗan'uwan shaharu na mamana aka idira aita huntallu Allah tattabi'an mi ya hana ka lokacin da ka gansu sun ɓace ka biyin aga sai aka ce Allah ma'anan shi mamana aka idira aita huntallu an tattabi'an amma sai aka kawo la domin ta zamo za'ida kamar faɗin Allah ta'ala ne falawa rabbika la yu'minun فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم Allah ta'ala ya ce falawa rabbika la yu'minun ina rantsuwa da ubangijinka ba su yin imani kaga sai aka ce fala kenan asalin shi fa wa rabbika ne amma wannan lamun an kawo ta dan ta zamo ƙarin ƙarhi ne kenan falawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ba cewa falawa rabbika ba ni rantsuwa da wa wannan lamun ba ta aiki anan za'ida ce kwatankwacin faɗin Allah ta'ala a suratul hadid li Allah ya alama ahlul kitab لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله Allah ta'ala ya ce li Allah ya alama ahlul kitab ma'ana domin ma'abuta littafi su sani kenan li ya alama ahlul kitab ne amma sai aka ce li Allah li Allah ya alama ahlul kitab li an ya alama ahlul kitab wannan la za'ida ce kwatankwacin ta faɗin Allah ta'ala wa haramun ala qaryatin وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجع لا يرجعون
Allah ta'ala ya ce wa haramun ala ƙaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un ma'ananta wa haramun ala ƙaryatin ahlaknaha annahum yarji'un zaka ce annahum la yarji'un aka ƙara la dan ta zama za'ida kwatankwacin ta cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce wa ma yush'irukum annaha وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
wa ma yush'irukum annaha idza ja'at yu'minuna haka ne ma'ananta amma sai aka ce wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minuna kwatankwacin ta cikin suratul araf fadin Allah ta'ala ah, Allah ta'ala da yace ma mana'aka Allah tasjuda qala mama قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين qala ma mana'aka Allah yace ma iblisu me ya hana ka Allah tasjuda ma'anan shi an tasjuda idza amartuka me ya hana ka kai sujada lokacin da nan ma umarni amma sai aka ce Allah tasjuda kenan talla wannan za'ida ce kwatankwacin ta faɗin Allah ta'ala qul ta'alu atlu قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Allah ta'ala ya ce, Ƙul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, ka ce ku taho in karanta maku abin da Ubangijinku ya haramta a gare ku. Allah tushiriku bihi sha, mana an tushiriku bihi, ya hana ku yi shirka. Aiki na sai aka kawo Allah don ta zama za'ada. To irin ta ne nan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'a, ma'ananta, wala tastawil hasanatu wa sayyi'a. kyaukyawa da mummuna ba su daidaituwa ba su zama ɗaya alheri da sharri ba su zama daidai in kai mutum ne mai alheri shi kuma makwabcinka mutum ne mai sharri to kowa ya ci gaba a ga wanda zai kai makatanga karo a ga wanda zai wato sha wahala a rayuwa idan abokinka mutumin banza ne ma'azzalimi macuci kai kuma mutum ne mai amana mai rike alkawali to kowa rike ɗabi'un shi a ga a ƙarshe wane ne zai yi nasara wane ne zai tabi shi yasa yana daga cikin kyaukyawan ɗabi'a kullum in mutum yana saba ma Allah a kanka to kai ƙoƙari ka kiyaye Allah a kan shi ko da mata da miji ne zama ita mata ta ƙibin dokokin Allah tana yin wasu abubuwa wanda tawaye haƙƙin miji ne kuma ta sani da gangan take yi to baya cikin hankali kai mijin sai ka ce to tunda ta yi kaza ni ma bari in yi kaza ya ai gaba ɗaya kun yi haɗuwa ke kuna ke domin dukkaninku umarni Allah ya maku ko Allah ya mata umarni ta tsare haƙoƙi sai ta kiya kai ma sai ka ce to tunda ta kiya ni ma bari in kiya misalin ka shine misalin wanda ya hada da liman ya bar sallah yace to tunda mun ya hada da liman kawai ba na ƙara zuwa masallaci kaga kenan ko da ka mari ladan ba yayyuwa ka ce ka daina zuwa masallaci ko saboda ai dama ko can sallan nan ba saboda shi kake yi ba babu alaka tsakanin wato hadan ka da shi da kuma sallar da kake to yanzu kana samun wasu waɗanda suke jahilai in mutum ya hada da matar shi sai ya hana ta abinci a wannan yini haka wannan ba karamin jahilci bane da kuma duhun kai domin yaya ne za a aikake ba ta abincin Allah ne ya dora maka alhaki ne kuma da za a ɗaura aurenka da ita yadda aka ce ciyar da ita da shayar da ita da tufatar duka akan ka kace ka ɗauka ai inda ka ce to lima a ɗan jira kame a ɗaura auren nan ran da muka yi faɗa ba zan ba ta ba an ɗaura shi ba a ɗaura sai an yi riski sai kame a ɗaura amma in wato kamata ya lokacin da za a ɗaura aure da aka ce ciyarwa da shayarwa duka kanka sai ka ce to ni ina da ɗan magana na to ran da muka yi faɗa ba na ba ta abinci tsakani da Allah in mutum ya sa wannan sharaɗin an ɗaura wannan auren bai ɗauruwa an samu matsala to amma kaga kenan cin amana ne kake domin Allah ya ɗora maka ka tsare haƙoƙinta yana cikin mahi girman haƙoƙi ciyarwa Allah ya ɗora mata ita ma ta tsare haƙoƙinka to ita ce ta saba mu Allah a kanka ta ki tsare dokokin Allah ya sai ka ce to tunda ta saba mai nima bari in saba mai tunda ta bujire ma Allah nima bari in bujire ma Allah a kamata ya kai duk lokacin da kake mu'amala da mutum ko mata ko aboki ko makwabci ko wani wanda wata haraka ta hada ku sai ka gano wato yana zalimtar ka yana saba ma Allah to kai yanzu kamata ka yi lissahi niyya ya za a in tsare haƙoƙin Allah akan shi to in kai haka nan wallahi ka mai ukubar da ta fi kowace irin ukuba umar bin al-khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi yace baka taba yin ukuba ba ga mutumin da yake saba ma Allah akan ka kamar kwatankwacin ka kiyaye Allah akan shi a duniya da lahira umar yace baka da wata ukuba wanda zaka ma mutumin da yake saba ma Allah akan ka kamar kai kokari kai ka tsare Allah akan shi ka gama da shi yana ta yunkuri yana ta wato shaidan na ta rura mai wuta a zuciya yaga ya kuntata maka ya sanya ka cikin takura da damuwa kai kuma kana ta yunkuri kana ta kokarin kaga ka kiyaye dokokin Allah akan shi wallahi ka gama da shi kuma in za a zuba zuwa akan haka to kai kake da nasara to amma sai dai shaidan ba zai bari ba mutun yayi wannan sifi wani ma abin da shaidan yake karantar da shi shine in an masa kankara shi na itace ci aini duwanda ya mana kankara wallahi sai na mai na itace to kana shelan cewa kai mutumin banza ne da bakinka ne kake faɗin cewa kai mungu ne ba mutumin kirki ba ne ba ka da ɗabi'un ƙwarai domin in aka ma kankara kai na itace kake in mutum ya mamari guda kai sai ka mai uku in mutum ya ce maka cas kai sai ka ce mai cas ka ga kenan kawai kai mungu ne kullum wuce iyaka kake shi kuma alhali alƙur'ani ya yarda in mutum ya muna nama cikin bi ka yi guda ko dai ka rama kwatankwacin muna nawa da ya yi maka ko kuma ka yahi mai kana da damar yin guda cikin biyun nan waje za a sayyatin sayyatin mitula za ka ce wanda ya yahi fa faman afa wa asulaha fa ajruhu ala Allah wanda ya yahi to sakamakon shi yana wajen Allah kenan mutum yin mamari guda kamata kai ma ka mai mari guda sai ka tsaya hakan kuma wannan irin ɗabi'a ce tun a lokacin jahiliya ɗabi'un masu girman kai yahudawa har yanzu suna da wannan halin yahudawa ji suke in an kashe bai hude guda suka rama to kan an cuce su bai hude ba zai taɓa yarda maka kashe mai mutum guda ya zo ya kashe ma mutum guda saboda mi saboda su sun riga sun ziga kansu sun ce su na daban ne su ne wanda Allah ya zaɓa su a duniya su ne masoya Allah kamar da ƙur'ani ya ta kawo labaran su sun ce su ne wanda Allah yake ƙauna su ne ‘yan aljanna su ne ‘yan gatan Allah don haka su a yahudawa yadda suka ƙara a cikin littahinsu wanda suka cewa Allah ne saukar da shi cewa suka yi duk ma wani wanda ka gani bisa doron duniya wanda ba ba yahudi ba to Allah ya halice shi ne don ya taya Yahudawa rayuwa don haka shi ɗan hidima ne ga Yahudawa yasa kake ganin shi Yahudu in ka taɓo shi faɗa to ba bai ƙarewa saboda in ka kashe mai mutum goma a aƙidar ba Yahudi to shi fa duk mutum gudana shi sai in ya kashe ɗari ko dubu sannan yake ganin kamar an ɗan zo daidai yanzu in ka kalli wannan example ɗin za ka gani waɗanda yahudawa suke yi da falastinawa mutum nawa suka kashe a falastin su falastinawa ko kuma wannan ƙungiyar ta hamas su mutum nawa suka kashe cikin yahud amma har yanzu kana ganin cikin hushi da ɓacin rai da tanzanaji suke kamar har yanzu kawai su ne aka shahar da su to wallahi su ne haka nan ne aƙidansu su a aƙidansu yanzu inda za a yi lissahi su me sa hamasu suke warin ciki suke jin daji suke sun shawo da su tare da cewa su aka hillim ka kashe ma mutane to abin da ke aƙidar ba yahudi shi in ka kashe mai mutum guda ya kashe ma mutum biyar to zai koma kuma yana kuka yana ganin bai rama ba hanzu ya za ka kashe mai mutum guda ɗaya shi ya kashe ma mutum biyar wallahi kuka zai ci gaba da ci gaba da kuka da jaje yana ya tabka asara yana cikin matsala kai hon biyar ya kashe ma saboda ni saboda kai kin banza ne yana ganin kai da kare da dabbobi duk ɗaya ne su su ne mutane su ne wanda Allah ya halitta dan tsiraya duniya su ne kaza su ne kaza yasa cikin littafin suka ce al yahudu hum sha'abullahi al mukhtar yahudawa su ne wato jama'ar Allah zababba don haka da ya takaice mutum ya ce shi bai yarda ba tun a lokacin jahiliya ne in an kabilar da take ji da kanta tana jin ita ta kai ta kawo in an kashe mutum guda cikinta sai ta ce ba ta yarda sai ta kashe mutum goma ko sai ta kashe mutum ɗari in an mai laifi ka za a ce shi sai ya limka shi bai yarda don haka shi ba za a taɓa shi ba to wannan ɗabi'a ce ta mutanen banza da masu girman kai da azzalumai da miyagu Allah ta'ala ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyaukyawa ba ta daidaituwa da mummuna idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummuna da wacce take mahi kyau kaga sai Allah bai ce ba ka tunkuɗe mummuna da mi da kyaukyawa bai ce haka nan ba cewa da wacce take mahi kyau kenan akwai mai kyau akwai mahi kyau to mahi kyau ake su ka tunkuɗe da ita in kana son tunkuɗe mummuna ya zama kwata-kwata ka gama da ita to ka ɗauko ɗabi'a mahi kyau sai ka yi ma wanda ya munana maka ce sa wato aka rawaito cewa annabi isa ya ce idan mutum ya mare ka a kunnan dama to ka juya mai na hagun ya kara kan tsama mari kuma in an jima ka sallama mai ka kai mai kyauta ka ce ka gode saboda su saboda mi saboda tsananin tunkuɗe mummuna da kyautawa ya mare ka a kunnan dama to ka juya mai na hagun ya kara ma kuma sannan ka shirya wani tanadin kyauta ka je ka sallama mai a gida ka ce ga wannan idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe wato mummuna da wacce take mahi kyau idan kai haka to mutumin da yake kiyayya da kai zai dawo ya koma babban masoyinka ya koma babban amininka saboda duk mutum mai hankali kuma mai kumiya in ya muna nama sai ya kai ka kyautata mashi to kuma ya zai shi kuma da garan nan har abada ba zai ƙara cutar da kai ba amma in kaga mutum ya muna maka kuma shi yana sana cewa muna nawa yayi yana jiran karama sai ka zo kan mai alheri kuma ya ƙara muna maka a wannan ba dan adam bane ya huta daga cikin layin ɗan adam amma matukar yana nan akan halittar shi ta asali fitratar lahin latifa tsaron nasu alaiha to ɗabi'ar ɗan adam mai karɓa sunan ɗan adam in ya ga ya munana maka yana nan yana jiran wani mugun abu ya hoto daga wajenka kawai sai ga alheri ya hoto to saranda yake ya aja maka mai kwata-kwata ya ce wani wani gaskiya mutum shi nan daga ran nan shi ba zai ƙara cutar da kai ba kuma ba zai ƙara bari wani ya cutar da kai ba wannan a tarihin manzo Allah sallallahu an samu sau da yawa da yawa an samu irin haka har wasu kafirai in manzan Allah ya mu'amala da su suka ji daɗi ya manzan Allah ya ce to ku zo ku musulunta mana sai su ce a mu ba za mu musulunta ba amma dai ba za mu yaƙace ka ba kuma ba za mu kama mu wasu a yaƙace ka ba to ko daga na an yi nasara in kafiri ya ce ya zauna kurum ai shi kan ita ma babban nasara ce don haka duk mutum wanda yake a cikin halittar shi ta asali to in aka kyautata mashi saranda yake idfa billati hiya ahsan fa idhan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wasu malamai suka ce wannan ayai wato ta sauka ne akan Abubakar Siddiq domin wani mutum ya zage shi ya aibata shi sai Abubakar Siddiq ya ce mashi idan abin da ka faɗi a kaina na aibatawa gaskiya ne to Allah ya himan in kuma ƙarya kake to Allah ya himaka shikenan kaga ya tun kuɗe ta ko mutum ne ya zo ya muna naka ko ya aibata ka ya ce a wannan fasikin banza ko ya ce ma makareci hika na yaka ce mai to in ni makareci ne Allah ya hima da ƙaryar da nake idan kuma kai ne kai ƙarya to Allah ya himaka to gobe ba zai ƙara zuwa ya ja ka ba in yana da hankali ba kuma in ya san kumya in kuma mai murzajin idanu ne sai ya dawo domin duk wanda ba ya da kumya to ga ma hadisin manzo Allah sallallahu ya ce idza lam tastahi fasna ma shayta idan dai baka jin kumya to ka aikata abin da kaga dama fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza dhahaba al haya babu alheri a rayuwa babu alheri a duniya idan kumya ta tafi da haka mutumin da yake jin kumya kuma yake matsayin shi na mutum ba giligili ba ne bai da taɓowa a ƙwaƙwalwar shi yan muna na maka kakkautata mashi yan muna na maka kakkautata mashi to bari za a yi don haka Allah ta'ala ya ce fa'izan lazi bai naka wa bai na hu a dawatun ka an na hu waliyun hamim sai zamanto wanda tsakaninka da shi ke da kwai ƙiyayya ya dawo ya koma ka annahu waliyun kamar wani masoyi hamimun wanda yake makusanci mai nuna ma kauna kenan mu'amala za ta canzawa Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabar to ita wannan idfa billati hi ahsan akwai malaman da suka ce wannan aya an shahi hukuncinta kai malaman da suka ji akan haka cewa farko ne aka ce manzo Allah sallallahu yayi haka amma daga baya an shahe hukuncin ta abinda da yake da ragowa daga baya shine an yi umarni da wato ayi mu'amala kyaukyawa da mutane a dora kau da kai game da wasu ababe a dora yahiwa a dora juriya akan wanda ya cutar ko wanda ya jahilci wasu malamai suka ce wannan ayai tana magana ne akan waɗanda suke aikata aiki irin na jahilci ko irin na wauta to su ne aka yi umarnin cewa ka kau da kai game da su yana cikin ture mummuna da kyaukyawa mutum idan ya yi zagi sai ka kyale shi in kuma kan rama to shi kenan in za ka rama to ka rama kwatankwacin wanda ya maka ba tare da wuce iyaka ba wata rana wasu mutane guda biyu suna zagayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a gurin wanga ya zage wanga na farko ɗayan ne yake ta zagin guda shi gudan yayin shiru amma duk in ya zage shi sai ranshi ya baci duk in ya zage shi sai ranshi ya baci har ya kai shi wanda ake zagi idanun shi sun yi ja jijiyoyin wuyan shi sun fito saboda yanda ranshi ya baci can sai shi ma ya rama ya tattaro wani zagin shi ma ya tura mu wancan sai manzo Allah sallallahu ya tashi zai bar wurin sai mutumin ya juya ya ce ya ma'aikin Allah akai haka ana ta zagi na kana ji kai shiru amma yanzu daga na rama sau guda kuma ka tashi ma barin wurin zakai saboda bacin rai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai gushe ba duk in ya zage ka mala'ika yana baka kariya yana maida mai martani sai lokacin da kan rama kawai sai mala'ikan ya juya ya tahe shi shi yasa ni ma na tashi yana wannan ya nuna cewa wato duk wanda ya yi zagi sai aka kyale shi to mala'ika yake baka kariya mala'ika yake rama ma amma idan ka rama shi kenan tun da shi da ya yi zagi tare da wani yake tare da shaidan ko to kai ma da kayi sai mala'ika ya taya barka da shaidan kenan yanzu shaidan ne da shaidan wanda ya karfin wani kawai don haka aka cewa ma yi laƙaha illan lazina sabon idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim imam shafi'i ya ce idza nataqa safihu fala tujibu idan baro ya magana kakka ba shi amsa fa khairun min ijabatihi sukut abinda ya alheri naka ba shi amsa shine kai shu wani mai hikima ya ce wato idan jahili yayi wauta yayi zagi to babban abin da yake kauna shine ya ji karama babban abin da yake kona mai zuciya shine ya ji kai shiru ka kale shi in kai shiru yayi tai yayi tai ci kamar da na mama haka shikenan to ƙarshe ke na ya fara jin zahin wannan ƙyale wanda kai ba abin da ya yi wato ya yi ukuba ga mutumin da yake yake da wauta irin wato kai ba kauka ƙyale shi ya yi dai kamar ba kai ba Allah ta'ala ya ce wa mayu laƙaha wa mayu laƙaha ma'anan shi wa mayu uƙaha ba kowa ake ba wannan ɗabi'ai ba ya zamanto yana iya tunkuɗe mummuna da kyaukyawa illal ladina sabar sai waɗanda suke da haƙuri suke da juriya wanda suke da haƙuri wajen wato sauraron miyagun maganganu wanda suke da haƙuri wajen dakewa da jure ma zuciyarsu ababe masu muni wa ma yulqaha illa zu hazzin azim Allah ya ƙara jaddada cewa ba kowa ake ba wannan ɗabi'a ba sai mutumin da yake da rabo mai girma alamai suka ce zuhadun azim kamar da hasan al-basri ya fassara yace shine an aljanna yace domin la ya'zamu al-hafdu dun aljanna wato kaso rabo ba zai girma ba a ce kuma ba aljanna bane da Allah ta'ala ya ce rabo mai girma to wannan aljanna ne na'am
wa inna yanzurunka min ash-shaytani fasta'in billah إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن
Allah ta'ala ya ce wa min ayatihin lailu wan nahar wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah wato idan wani mai ingiji ya ingizo ka daga shaiɗan to ka nemi tsarin Allah innahu huwas samiul alim lalle shi Allah shine mai ji kuma masal wa min ayatihi al-layl wan nahar yana daga cikin ayoyin dare da yini washamsu wal qamar da rana da wata la tasjudu lishamsi Allah ta'ala yace kada ku yi sujada ga rana wala lil qamari ko kuma wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance shi kadai kuke bauta bayan Allah ta'ala ya faɗi wannan ɗabi'a ta tunkuɗe mummuna da kyaukyawar ɗabi'a sai Allah ta'ala ya ce idan wato shaidan ya tunzuro ka domin dama wanda yake hana mutum ya sifantu da wannan shine shaidan idan sai zo ya sayo ai yanzu ya mana kaza in ya gani na mai alheri sai ya ɗauka ma tsoron shi yake shi to wannan da shawarar shaidan shi duk lokacin da wato mutum ya yi yunkurin aikata alheri to shaidan sai ya yi yunkurin kawo mai shawarwari iri-iri yasa Allah ta'ala ya ce idan shaidan ya ziga ka ya tunzura ka to ka nemi tsarin Allah fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah haka kwatankwacin wannan hadisin da na karanto yanzu akwai kwatankwacin shi wani mutum yana zagen wani sirrin shi ya ɓace wanda ake zagi manzo Allah sallallahu yana zaune tare da sahabban shi sai yace inni la'alamu kalimatan law qala hala dhahaba anhu ma yajidu ni na san wata kalma inda wancan da ake zagiran shi yana bacewa yana jin wuta inda a ce zai faɗi wannan kalmai da wannan abin da yake ji ya gushi sai manzon Allah ya ce inda ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da shi kenan wannan bacin ran nashi ya dai kawai sai wani mutum ya tashi ya tarda shi yace mashi inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala ista'id billahi minash shaitanir rajim annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ka nemi tsarin Allah daga shaitan jehoi sai yace atarani majnun kana ganin ni mahaukaci ba na yi girman ka yaki wadi ya ce shi ba mahaukaci ba ne don haka shi ba zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya ci gaba da fushin shi da bacin rai to dama wato shi hushi ko tunzura wanda zai sa rai ya ɓace mutum ya ji kamar ya kama da wuta wannan daga shaidan yasa duk lokacin da ran mutum ya ɓace in yana tsaye ya yi zaune in yana zaune to ya tashi ya alwala ko kuma ya nemi tsarin Allah daga shaidan ya bi matakai wanda zai sassauta mu kanshi in ba haka ba ɓacin rai yana kaiwa mataki na ya kuble tunanin mutum sai mutum ya kai yana aikata aiki irin na wanda basu da hankali yasa ibn al-qayyim a cikin wani littafi nashi dake da suna wato igatatul lahfan fi talaq fi talaqil ghadaban yace a cikin wannan littafi yake ambata cewa hushi kala biyu yace akwai hushi wanda yake kama mutum da na bacin rai daidai lokacin da mutum ya san abin da yake to shi wannan mutum duk abin da ya aikata ana zartar da shi in ya saki matashi a wannan lokacin ta sauku in ya sai da gonar shi ta saidu in ya duk abin da ya lokacin ya wato ana zartar da shi sai ce amma akwai hushi kala na biyu shi ne hushin da yake kaiwa wani mataki aka kai wani mataki na ƙoli wanda yanzu mutum bai ma san abin da yake aikatawa tana yi wa ya ta wulakanci ya ta gayin maganganu sai lokacin da ya huce aka ce wani wai kana sana kai ne kai ta faɗa haka sai ya gardama ko ya nuna bai ce ba to kaga wannan yana nuna lokacin hushin ya kai kwata-kwata ya kubule mai lissafi da tunani to irin wannan matakin ne ya ce in hushi ya kai mutum ko ya sake matashi ba ta saku ba mutum ko ya zartar da wani abu a musulunci to ba a zartar da shi saboda hukuncin shi irin hukuncin wanda ya sha giya ne hankalin shi ya gushi don haka neman tsarin Allah ake da kuma bin matakai wanda shari'a ta yi umarni abi a wajen wato hutar da fushi Allah ta'ala ya ce inna huwa sami'ul alim lalle shi Allah mai ji ne kuma masani ne yana ji yana karba addu'a sannan kuma masani ne yana sanar da halin da kake ciki Allah ta'ala ya ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin shi ayat ko kuma aya a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni da yawa akwai lokacin da in aka ce aya a alkur'ani to ana nihin al'alama akwai lokacin da in aka ce aya a cikin alkur'ani to ana nihin alhujja wal burhan akwai lokacin da idan aka ce al'aya a cikin alkur'ani to ana nihin wato ana nihin al'ibra wani abun lura don haka kalmar aya tana zuwa da ma'anoni daban-daban to anan wa min ayatihi kenan wa min alamatihi al'aya ana al'alama yana daga cikin alamomin Allah alamomin da suke nuna akwai Allah al-lailu wan naharu wash-shamsu wal qamaru dare da yini da rana da wata waɗannan manya-manyan alamomi ne da suke nuna akwai Allah da kaga dare ya zo yini ya tahi dare ya taho yini ya tahi wannan yana nuna ma akwai Allah wanda shi yake tsara su haka ma rana da wata rana ta bullo daga mahudanta ta hada mahadanta wata ya bullo to wannan duka yana nuna ma akwai Allah kamar yanda wato al-arabi yace innal ba'ra latadullu ala al-ba'ir yace bayan gari na raƙumi yana nuna maka akwai raƙumi ya ce sawun mai tahiya yana nuna maka akwai wannan mutumin mai tahiya in mutum ne in kuma dabba ce akwai wannan dabbai sawu dai yana nuna ma akwai mai wannan sawun ko ya ce to haka nan shi ma Allah ta'ala wato halittun shi gaba ɗaya suna nuna ma akwai shi dare da yini yana nuna akwai Allah duk mutumin da ƙwaƙwalwar shi take nuna mai cewa dare da yini rana da wata ba Allah ba ne yake tahiyar da su na ce ce take tahiyar da su to ka ce mashi ya aje mota shi ƙoha gidanshi na cinta ta da ita ya mai tun da dai na ce tana iya tahowa da dare ta kawo shi kuma tana iya tahowa da yini kuma ta maida shi tana iya tahowa da rana ta kai ta ta faɗi sannan kuma gobe ta ƙara ɓullawa da ita to ka ce mashi don girman Allah ya aje moto ya aje moto a nan na ce ta ɗauke shi ta tsaye da shi kwana tsaba ta dawo da shi ko kuma ya aje motar shi na cir ta ɗauki motar ta tafi da ita ya mai ita kaɗai na cir sannan ta dawo mai da ita tunda na cir tana irin wannan ayyuka idan kuma na cir ta kasa tahiya da motar ka kuma kake ganin za ta tahiya da rana da motar ka da rana wa ainihin girma idan na cir ta kasa tahiya da motar ka ta tahi da shi ko bakin kasuwa ta dawo maka da shi ita kaɗai kuma kai ka sai ta yarda na cir ce take tahowa da dare ta kawo shi kuma ta maida shi ita take tahowa da yini da haka akwai kafiran da su kafiran nacir ne komi ka tambaye sai ce silla nacir haka ne kawai nacir ne haka komi na tahiya ne nacirar lama to waɗannan su ne afadi'iyun wasu kalan yan filo ne su ma wanda kwata-kwata su ba su yarda akwai Allah ba duk yanda kai da su ka nuna masa akwai Allah sai su ce kawai haka nan ne nacir ce da ma haka yake dama ɗabi'a haka nan ne kawai abin yake a kansu ne wato mai nuniya kahatani ya ta masa martani ya ce ya faila sofi laƙar shugilta an ilhuda bilman taɗil romi wal yunani wa shari'atul islami a afamu shir'atin ko afdalu shir'atin dinun nabiyyi sadiqil ajinani ƙarshe kuma ya mai martani cewa aina tabi'atu inda kaunika nutfatan lokacin da kana ɗuwar ruwa ɗabi'a tana ina lokacin don haka wato waɗannan alamomi ne in kaga mutum ya ce bai yarda ba dare da wuni rana da wata bai yarda ba cewa alamomi da suke nuna akwai Allah to wannan mai taurin kai ne ba ma a tattaunawa da shi Allah ta'ala sai ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamar kar ku yi sujada ga rana kuma kar ku yi sujada ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance shi kadai za ku bauta ma na'am
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
Allah ta'ala ya ce fa'inis takbaru idan sun yi girman kai fallazina inda rabbika to waɗanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil laili wan nahar suna yin tasbihi gare shi dare da yini wa hum la yasamun kuma su ba su gajiyawa fa'inis takbaru kenan idan su ɗan adam sun yi girman kai a wajen yin sujada ga Allah da kaɗaita Allah da bauta fallazina inda rabbika to mala'ikun da suke wajen ubangijinka su suna tsarkake Allah suna yi mai tasbihi suna tsarkake shi daga dukkanin wata tawaya kuma suna haka dare da yini kuma ba su gajiya ba su kosawa to kaga wannan aya abubuwan nan guda biyu da ta ambata na farko ta ambata cewa mala'ikun da suke wajen Allah suna bautar Allah idan wasu daga cikin ‘yan adam su sun yi girman kai sun ce ba za su bauta mashi ba. To irin wannan ma'anai, wato, Allah ta'ala ya faɗi cikin Alƙur'ani. A wata aya Allah ta'ala ya tabbatar da cewa, fa'in ya kafur biha ha'ula ifa ƙaduwar kayan.
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين Allah ta'ala ya ce fa'in ya kafur biha ha'ula'i, idan waɗannan sun kafirce mata, faƙa duwakalna biha ƙauman to mun wakilta mata wasu mutane na daban laisu biha bi kafiri, wanda su ba za su kafirce mata. Da haka idan su ‘yan Adam sun kisma Allah bauta shi ɗaya, dole sai sun haɗa bautar shi da wasu ababe. to mala'iku na wanda suke wajen Allah su suna yi ma Allah bauta dare da rana su babu mazancen hutu kuma ba su gajiya to wannan kuma siffar ta mala'iku da aka nuna ba su gajiyawa Allah ta'ala ya faɗi wannan siffai a cikin suratul anbiya'i da wasu wajaje cikin alkur'ani ya nuna cewa mala'iku bayan Allah ne masu karamci wanda an halice su domin bauta ba su saba ma Allah suna bautar Allah dare da yini da haka za mu dakata akan wannan aya karatu na gaba idan Allah ta'ala ya nuna mu sai mu tashi akan wamin ayatihi annaka taral arda khashi'atan abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا بعيدا إلا قربته ولا طريدا إلا أويته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا داعيا إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسألك الأولى من الجنة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا ممن صام وقام ابتداء وجهك يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انك انت الغفور الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين